الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da ya bude jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar asaba a wannan majalisi namu mai albarka mai suna mun kadar muta'addibi domin ci gaba da karatukanmu na lugha musamman daga cikin littafin al-maqamat maqama ta shekul imam abu muhammad al-qasim ibn ali ibn muhammad ibn usman al-hariri al-basri rahimahullahu ta'ala a yau muna biyu ga watan jumadal ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace ma 26 ga watan 11 shekara ta 2022 darasi da ya gabata a wancan sati mun gama makama ta 40 darasi na yau insha Allah za mu tashi makamar da ke bayanta قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة الحادية والأربعون a tunisiya malam allah ya ji kansa na faɗa wannan makama ce ta arba'in da ɗaya wadda ake kiranta da suna a tunisiya ta kai dangane ne zuwa wani birni daga cikin biranen masar wanda ake ambatansa da tunis tsakaninsa wato da birnin duniya tafiya ce ta farsafi goma sha biyu haddasa alharis ibn hammam alharis dan hammam ya ba da labari annahu qala shi ke faɗa a ta'atu da wa'iyar tasari fi gulawa'i shabali na biya ma wato masu kira na karkata zuwa ƙuruciya fi gulawa shabari a farkon saurintata lafazin attasari min asiba ne idan aka ce asiba shine ƙuruciya ma'ana karkata zuwa ƙuruciya a gane ko shi ne ce fi kulawa ishabari a farkon wato saurin tata duk wani abu wanda yake kira da zuwa kuruciya to nakan meƙa masa wuya falam azal ziran lilgidi wa uzunan lil agari ya ce ban gushe ba ina mai yawaita ziyara ga mani'imtan mata wa uzunan ina mai matukar sauraro lil'agari ga wace-wace. Lafazin gid jam'i ne na gaida, idan aka ce gaida kyakkyawar mace mani'imciya, kuma ita ce ake kira gada, kamar yadda za mu iski, wanda jam'un gada shine wato gadat. kyakkyawar mace mani'imciya ita ce ake kira da algi ko ka ce mata gada jakungi kenan shine wato wannan da wannan labanan mufradin gidi shine gaida jam'i ka ce gidi ko kuma ka ce agliyat shi ne ya ce wa uzunan ina mai matukar sauraro lil'agari wato ga wake-wake lafazin uzun shi ne mutumin da duk abin da ake faɗa zai karkata kunne ya saurara ya ji me ake faɗa kamar yadda wato munafikai suke siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wannan sifa amma su ne suke nufi wato ba'a da izgini cewa ai shi ne sauraron duk abin da ake faɗa masa ne ubangiji subhanahu wa ta'ala kai tsaye ya maida musu martani wa minhum alladhina yu'zuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhun khairun lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatun lil ladina amanu minkum to shi ne anan ya ce wa uzunan ina mai matukar sauraro lil agari wato ga wace-wace lafazin agari wato jam'i ne na ugurut idan aka ce ugurut wato shi ne murya ta waka ila an wafan naziru wa wallar aishin naziru har aka kai lokacin da wato mai gargadi ya iso mu wa wallar aishin nadir rayuwa wadda take kyakkyawa manihinciya wato ta juya baya lafazin annadir abinda ake nihi wato ita ce kurkura kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ke faɗa a walam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akum an-nadhir malaman tafsir suka ce annabir a nan ashayi wato gurgura kenan to shi ne anan ya ce ila an wafa nabiru har aka kai lokacin da wato mai gargadi ya iso mun ita ce gurgura wa walla aishin nabiru rayuwa wadda take kyakkyawa mani'inciya ta juya baya lafazin annadir ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala minan nadra ne ta'arifu fi wujuhihim nadratan nabi da fadarsa kuma wa laqahum nadratan wa surura kuma ga ya can wujuhun yawma idhin nadira ga fadar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam nadara Allah ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha yace faqarimtu ila rushdi intibahi wa nadimtu ala ma farratu fi jambillahi yace sai kwadai ila rushdi intibahi izuwa shiriya ta falkawa daga cikin magagi na baka wa nadimtu nayi nadama ala ma farratu a bisa abinda nayi sakaki fi jambillahi game da yi ma ubangiji na da'a lafazin bakarintu min alƙarni alƙarni shi ne wato kwaɗayi kuma sukan yi amfani da wannan lafazi ga kwaɗayin nama shi ne ya ce bakarintu sai na yi kwaɗayi ila rushidilin tibahi zuwa shirya wato ta falkawa daga cikin magagi na bata wani dintu na ciza yatsa alama farratu a bisa abin da na yi sakaki fi shan billahi game da yi ma Ubangiji na da ga ya can an taƙula nafsin ya hasrata alama farrattu fi jambillah thumma akhadtu fi kas'il hanati bil hasanati yace sannan sai na haɗu game da habri alhanat duk wasu ayyuka waɗanda suke munana bil hasanati wato da kyawawan ayyuka lafazin alkasu shine habri kamar yadda misali mahayin jaki ko doki za ka ga yana haurar shi da duddige shi ne ake kira alkasu shi ne ya ce summa a kasu sannan sai na haɗu fi kas ilhanati game da habre dukkan wasu miyagun ayyuka bil hasanati wato da kyawawa an gane ko kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadithin Abu Dhar shine Jundub ibn Junada Allah ya kara masa yadda yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da ni ittaqillaha haythu ma kunta wa atibi as-sayyi'ata al-hasanata tambuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kuma ga yace cikin suratul hud innal hasanati yudhibna as-sayyi'at to shine anan yace thumma akhadtu sannan sai na haɗu fi kas'il hanati game da habri miyagun ayyuka bil hasanat wato da kyawawa wa galafil hafawat qabla al fawat wato da cimma al hafawat wato duk wani tuntuɓe da ne me yake nihi da tuntuɓe wato kuskure mummunan aiki da ya aikata lafazin hafawat jam'i ne na hafuwa idan aka ce hafuwa wato shine wato tuntuɓe ko kuma ka ce kuskure shi ne ya ce wa talafil hafawat wato da cimma alhafawat su ne kurakurai ƙaunar fawat wato gabanin mutuwa familtu an mugadati lagadati ila mulaqati tuqati wa an muqanati alqainati ila mudanati ahli diyanat yace sai na karkata gabarin mugadati lagadati yi ma mani'imtan mata sammako. Ila mulaƙacin tukaci, izuwa haɗuwa da masu tsoron Allah su ne malamai. Lafazin wato algada jam'i ne na gada, gada wato mani'imciyar mace kyakkyawa kamar yadda ya gabata algi jam'i ne na gaida. shi ne ya ce familtu sai na karkata an gada ce gada ce gabarin yi ma mani'imtan mata sammaku ila mulaƙaci tukaci zuwa haɗuwa da masu tsoron Allah su ne malamai al'ulama'ur rabbaniyun kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama' wa an muƙanatin kainati shi ne ya ce na karkata gabarin wato cuɗanya da alkainat zabiyoyi ila mudanati ahli diyanat zuwa kusantar ma'abuta ibada lafazin kainat jam'i ne na kaina in aka ce kaina kyakkyawar baiwa wadda take mawakiya ko ka ce zabiya kenan haka ne sunanta a hausa idan aka ce zabiya mawakiya kenan wa an muƙana tilkainati na karkata gabarin cuɗanya da zabiyoyi ila mudanati ahli diyana zuwa kusantar wato ma'abuta ibadu wa alai ne rantsuwa da ubangiji na Allah ashaba illa man nasa a anil gayyi wa fa'a man sharhu ila qayyi na yi rantsuwa da ubangiji na cewa nan gaba ba zan abuci wani illa man nasa a anil gayyi face sai mutumin da ya kame wato gaban bata wa fa'a man sharhu wanda shanyayyen lamarinsa ya koma ila tsayi zuwa linkewa lafazin algayyu ga ya can ta bayyana rushu min algayyi shi ne ya ce wa alaitu ne rantsuwa da ubangiji na wannan min al'ila ne al'ila rantsuwa kenan ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur wa alaitu na yi rantsuwa da Ubangiji na Allah ashaba nan gaba ba zan koma abutar wani illa man naza'a anil gayyi sai mutumin da ya kame gabarin bata wa ba'a man sharhu shanyayyen lamarinsa ya koma ila tsayi wato zuwa linkewa ko kuma ka ce nadewa idan aka ce a shine linki abu ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala yau mana ɗuwi sama a kaɓayi sijilli lil kudu a wata kira'a kaɓayi sijilli lil kitab sai ya ce wa in alfaitu man huwa kariqur rasani madidul wasani an aitu dari an dari wa barartu an arrihi wa ali yace idan na samu mutumin da yake mai tubabban ragama me ake ni me yake nihi da khaliqur rasan ma'ana mutumin da ya kaɗi gabansa iya abin da kawai zuciyarsa take so shi yake aikatawa ba ruwan shi da mai yabo da mai zaki da mai yabo da mai kushewa duka ba ruwansa kawai shi sha'aninsa yake shi ne ake kira khaliqur rasan yace madibul wasan wato mai tsawon bacci an aiki dari an dari sai na nisanta gidana ga barin gidansa wa farartu an arrihi wa alihi yace sai na guje sai na gudu gabarin arrihi wato aibinsa wa arihi da kayan kunyarsa lafazin ar karmu manta ya gabata asali shine kazuwa idan aka ce al'aru wato kazuwa shine yace wa farartu sai na gudu an arrihi wato gabarin aibinsa wa arihi da kayan kunyarsa. Falamma alƙatini gurbatu biti bitin nisa, wa ahallatni masjida har anisa, ya ce lokacin da algurba baƙunta alƙatini ta jefa ni bitin nisa wato birnin tinnis, wa ahallatni masjida har anisa. ta saukar da ni masallacinta wanda yake mai ɗebe kewa ra'aitu bihi za halkatin multahimati wa nazaratin musdahimati yace sai na ga a wannan masallaci za halkatin wani ma'abucin halaka ta jama'a in aka ce halaka shine wato taron jama'a an gane ko musamman da'ira da ake yi domin ɗaukan karatu shine ake kira halaka shine ya ce ra'aitu bihi a wannan masallaci sai na ga za halkatin wani ma'abucin halaka ta jama'a multahimati wato wadda take mai haɗuwa da juna multahimatin wadda junanta ya haɗu da juna wa nazaratin da ‘yan kallo muzdahima wanda sun yi cincirundo sun yi ca a kansa. Wa huwa ya ƙulu bi ja'ashin makini wa lisanin mubini. Miskinu bunu Adama wa ayyu miskini, rakana minar duniya ila gairin rakini, wasta a sama minha bi gairin makini, wa zubiha min hubbiha bigayar sikini wa huwa ya ƙulu yana faɗa bi ja'ashin makini wato da wata murya matabbaciya an gane ko ga yacan wa awai na kuma ila rabuwatin za ta kararin wancan wa maɗin ne ko ga yacan faɗar Allah subhanahu wa ta'ala suma ja'ala na hudu kuma fi kararin maki ga yacan kuma yawa shi makin shine ne wannan ashabi ubangiji ta'ala yake cewa wa laqad khalaqana al-insana min sulalatin min din thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin cikin gu wanda yake matabbaci kiyayayye wanda yake tsararre ita ce mahaifa shine anan yace wa huwa yaqulu yana faɗa bi ja'shin makini da wata murya matabbaciya wa lisanin mubini da wani harshe ma'abucin fasaha yana faɗa yana cewa miskinu bunu adam ya ce ɗan adam miskini ne wa ayyu miskin ya ce wani miskini ya wuce ka ya kai ɗan adam babu wani abu wanda ya fi ka kaskanci da wulakanta kai ba komai ba ne daga cikin halittar Allah subhanahu wa ta'ala ka koma ka gano asalin halittarka kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa yake cewa fal yanzur lil insanu mimma khuliqa khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wa tarayib ko kuma can da yace hal ata ala al insani hinun min ad dahr lam yakun shay'an mazkura inna khalaqnahu min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira ko kuma can da yake cewa mimma in mahin alam yakun nutfatan min maniyin yumna ko kuma can da yake alam na khalukkum min ma'in mahin jayyid wannan ita ce alam na khalukkum ubangiji ta'ala yace shin ba mu muka halicce ku ba min ma'in mahin wato daga wani ruwa wanda yake wulakantacce kaskantacce shine dugon mani to shine yace miskinu na adam yace dan adam miskini kake wa ayyu miskini wani miskini ya wuce ka shi lafazin miskini minal maskana ne idan aka ce maskana shine abdul wasagab wato kaskanci da wulakanci kamar yadda Allah ya buga ma ya saka ma yahudu an gane ko ubangiji ta'ala yake cewa wannan can cikin suratu ali imran duribat alaihim dhillatu aina ma suki aina ma suki illa bi hablin min Allah wa hablin min nas ko kuma can wa duribat alaihim dhillatu wal maskana shine sai yace rakana min ad-dunya ila ghayr rakin wato dan adam ya karkata wato game da duniya ila ghayr rakin zuwa abu wanda yake ba matabbaci ba an gane ko abu ne wanda in ka karkata kashin gini gare shi to zai rushe ka faɗi lafazin rakana minar ruku ne ga ya can faɗar Allah subhanahu wata'ala wa la tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum nar shine yace rakana minar duniya dan adam ya karkata game da duniya ila gairar rakin izuwa abu wanda yake ba matabbaci ba wasta a sama min ha bigayar makini wato ya nemi kiyayewa da tsaro da kariya min ha game da duniya bigayar makini wato ba da wani abu wanda yake ma'abucin matsayi ma'abucin daraja lafazin maki ai zu makana ma'abucin daraja ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين لفظ وسط أسمى قاية فتر الله سبحانه وتعالى قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم كما قاية ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم شيء يجي وسط أسمى منها ya nemi kiyayewa game da duniya bigairi makinin da wani abu da abu wanda yake ba ma'abucin matsayi ba wa zubi hamin hufi ha bigairi sikinin ya ce ɗan adam an yanka shi min hufi ha game da san duniya bigairi sikinin yanka wanda yake ba na wuka ba wa zubi hamin hufi ha an yanka shi game da ƙaunar da yake ma duniya bigayar sikini yanka ba na wuka ba ya kalabu biha li gabawati wa ya kalabu alaiha li shakawati wa ya ataddu fiha li mubakarati wa la ya tazawwadu minha li akhirati yace ya kalabu biha dan adam wato yana matukar so game da duniya li gabawati saboda wautarsa lafazin yaknafu minan kalaf ne idan aka ce alkalafu shine tsananin so da bege kamar yadda alfazazi yake faɗa kalimtu bi hubbil hashimi muhammadi shine yace nayi matukar bi marhil hashimi muhammadi yace nayi matukar kauna game da yaban bahashimin dangi shine annabi muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'in shine yace yaklaku biha yana matukar kwadai game da san duniya da gabawatihi saboda tsabar wautarsa wa yaklaku alaiha wato yana haushi akan tara ta li shakawatihi saboda tabewarsa da tsiyatarsa lafazin wa yaklabu min al-kalab ne wanda in aka ce al-kalab wato shine tsananin kwaɗai wanda asali wata cuta ce da take samun karnuka idan kare wannan cuta ta kama shi sai ka gani 'ya'yan adam zai ringa wawura yana cizo shi ne ake kiran shi alkalbul aqur to shi ne yace wa yaklam alaiha yana karnukanci akan duniya ma'ana shine tsananin kwadai li shaqawatihi saboda tsiyatarsa da tabewarsa wa ya'taddu fiha yana kilga kansa yana kilga duk wani abu a nan duniya li mufakharatihi cewa ababan alfaharinsa ne an gane ko yana kilga kanshi da duk wani abu da ya tara cewa ababen alfaharinsa ne shine yace wa ya ataddu fiha wato yana kididdiga duk wani abu da yake da shi a nan duniya li mufakharatihi wato ga ababen alfaharinsa wala yatazawwadu min hadi akhiratihi baya guziri game da duniya li akhiratihi saboda makomarsa lahira ya ce uqsimu biman maraja bainal bahraini uqsimu biman maraja al bahraini wa nawwara al qamraini wa rafa'a qadra al hajraini yace rantsuwa nake biman maraja al bahraini da ubangijin da ya sanya shamaki tsakanin wato teku guda biyu wanda a idan mai kallo suna haɗe amma tare da cewa kudura ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai shamaki tsakaninsu wanda junansu baya ƙetarewa da zuwa juna, kamar yadda ya faɗa marashin baharaini yadda kiyani. Ubangiji ta'ala shi ne wato ya aiko teku guda biyu ma'ana ya sako su yadda kiyani wanda suke haɗuwa da juna a idan mai kallo. Bainahuma barzakhun la yabiya. Shine yace uqsimu ina rantsuwa biman marajar baharai da ubangijin da ya rabe tsakanin tekuna guda biyu wa nauwarar kamaraini ya haskaka rana da wata idan aka ce alkamaran rana da wata wa rafa'a ƙadirar hajjaraini ya ɗaukaka daraja ta waɗannan duwatsu guda biyu wasu malamai suka ce shine alhajarul aswad da kuma arrukunul yamani wasu suka ce alhajarul aswad da kuma dutse wanda yake na masallacin kudus wasu suka ce kai azhab wal fibba zinare da azurfa ake nihi da alhajarai wa rafa'a qadr alhajarai ubangijin da ya ɗaukaka darajar wato waɗannan duwatsu guda biyu ya ce lau aka launu adama lama na dama walau fakkara fi ma kaddama laba kaddama ya ce lau aka launu adam inda a ce ɗan adam ya hankalta ya san me yake gabansa na abun tsoro abun firgici shine yinin alkiyama lama na dama wato da bai yi sha ba lafazin nadama minal munadama ne munadama shine wato hira ta mashaya da suke yi a mashaya don haka abokin shan giya ake kiran shi nadim shine yace lama nadama wato da bai yi ba hira irin ta mashaya walau fakkara da a ce ya yi tunani fi ma kaddama game da abin da ya gabatar ma kansa saboda makomarsa lahira laba kaddama yace wallahi da ya yi kukan jini ba ma na hawaye ba da yayi kukan jini walau zakarar mukafata lastadraka ma fata da a ce dan adam ya tuna irin sakamako da bawa yake samu a makomarsa lahira cewa abin da ka shuka shine zaka girba faman ya amal mithqala dharratin khairan yara wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara in ahsantum ahsantum لأنفسكم وإن أسأتم فلها من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها shine yace walau zakaral mukafata da a ce dan adam ya tuna wato sakamakon da zai haɗu da shi a makomarsa lahira lastadraka ma fata yace wallahi da yayi kokari ya cimma abin da ya kubce masa abin da ya kubce masa na kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala da neman kusantar shi da ayyuka na kwarai to da ya yi ƙoƙari ya cimma abin da ya kubce masa a cikin abin da ya rage na kwanukan rayuwarsa ya ce walau na zara fil ma'ali la hassana qubhal a'mali inda a ce dan adam wato yayi nazari fil ma'ali game da makomarsa lahira la hassana qubhal a'mali yace wallahi da yayi kokari ya kyautata wato munanan ayyukansa ya ajaban kullal ajabi liman yaqtahimu zatal lahabi fiktinazi zahabi wa kazinin nashabi li zawi nasabi yace ya ajaban kullal ajabi ya mamaki matukar mamaki liman ya katahimu zakan lahabi ga wanda ke ga wanda ke kokarin kusa zakan lahabi wuta wadda take ma'abuciyar hababaka ita ce wutar jahannama ga ya can saye sulanaran zaka lahab shi ne ya ce ya ajaba kullal ajabi ya ce ya mamaki matukar mamaki liman ya katahimu zatan lahabi ga wanda ke ƙoƙarin kusa wato ma'abuciyar haɓaɓaka ita ce wutar jahannama mai hankali a ce yana ƙoƙarin jefa kansa zuwa wannan halaka to akwai mamaki fitinazin zahabi ya ce game da taskance zinari mutum ya taskance kuɗi ya yi gudoke baya taimaka ma jama'a domin in aka ce alkanzu duk dukiyar da ba a fitar da haƙƙin Allah a cikin da ita ce kansu ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala wallazina yaknizuna dhahaba wal fiddati wannan wal fiddata wala yunfiquna ha fi sabilillah fa bashirhum bi azabin alim shine yace fiktinazi zahabi game da taskance wato zinari wa khaznin nashabi wato da taskan da ɓoye wato annashabi wato zababbar dukiya lizawin nasabi saboda ma'abuta danganta wato su ne wai 'ya'ya da 'yan uwa waɗanda suke magada ya ce akwai mamaki game da wanda yake da wannan hali da ɗabi'a ya ce kun mamina da bidi ila ajibi an ya ibaka wa haɗul mashibi wato uzina shamsuka bil magibi ولست ترى أن تنيب وتهذب المهيبة مئيبة وتهذب المئيبة yace kuma min albidi ila ajibi sannan yana daga wato sabon abun mamaki lafazin albidi jam'i ne na bid'a idan aka ce bid'a sabon abin da aka kaga ba tare da wani misali wanda yake margayi shine yace kuma min albidi ila ajibi sannan yana daga sabon wato abin mamaki ya ce an yaɗi baka wakaɓin mashibi gauraye na hurhura ya yi maka wa'azi baka wa'azta ba wato uzina shamsuka bin magibi ranarka ta sanar game da fakewa walasta tara an tuni ba alhali ba ka ganin cewa ka koma zuwa ga ubangijinka da tuba wato hazziba al-ma'iba ka tsabtace al-ma'iba duk wani abu wanda ke aibanta ka lafazin wato hazzib min at-tahzib ne at-tahzib shine tace abu thumma dafa ayyunshidu inshada man yurshid sannan sai ya ingizo yana mai rera waka irin rera waƙar man yurshidu wanda ke shiryar da jama'a يا ويها من أنذره شيبه وهو على غي السبا منكمش يعشو إلى نار الهوى بعدما أصبح من ذوب القوى يرتعش ويمتقي اللهو ويعتده أو دع ما يفترش المفترش لم يهب الشيب لم لم لم يهب لم يهب الشيب الذي ما لم يهب شيب الذي ما رأى نجومه ذل إلا دهش لم ي- لم يهب الشيب لم يهب الشيب الذي ما رأى نجومه ذل إلا دهش ولا انتهى عما نهاه النهى عنه ولا بال بإرل خدش خدش فذاك إما تفسفك له وإن يئش عدك أن لم يئش لا خير في مهي امرئ نشره كنشر ميت بعد عشر نبش وهبذا من إرده طيب يروق حسنا مثل برد ركش فقل لمن قد شاكه ذنبه هلكت يا مسكين أو تنتكش فأخلص التوبة تئمس بها من الخطايا السود ما قد نكش وعاشر الناس بخلق الرداء ودار من قاش ومن لم يطش ورش جناح الحر إن حصه زمانه لا كان من لم يرش وأنجد الموتور ظلما فإن عجزت عن إنجاده فاستجس والعش إذا ناداك ذو كبوة أتاك في الحشر به تنتهش وهاك كأس النسك فاشرب وجد بفضلة الكأس على من وأبي بفضلة الكأس على من عطش shine yake faɗa ya ce ya waiha ya ce ya kai can hallakar man an zara shaibuhu mutumin da hurhura wato ta yi masa gargadi wahawa ala gayi siba munkamish wahawa ya ce alhali munkamish wato yana mai dukufa ala gayi siba a bisa bata wato ta kuruciya ga ya hurhura ta fito kuma ta masa gargadi cewa ya yi shiri an gane ko lokacinsa ya kusanta amma sai ga makashi yana mai dogewa yana mai dukufa akan bata wato ta kuruciya duk wasu abubuwa na kuruciya bai daina ba lafazin munkamish min al-inkimash ne idan aka ce al-inkimash shine wato haduwa abu ya takuri ya haɗe gu ɗaya kamar yadda wa fata in ta yi yawa suke cewa in kamashin jildu ma'ana fata ta yankwale ma'ana ta haɗe buɗe tariya ba ya ce ya ashu ila narin hawa yana dindimi zuwa wuta ta son zuciya an gane ko ya ashu yana dindimi ila narin hawa zuwa wuta ta son zuciya ba da ma asbaha bayan ya zamanto yarta ish yana zanzana yana makirketa min bukutul kuwa saboda rauni wanda yake na karfin jiki ma'ana da tijan takatacin masa yana karkarwa yana zanzana wato saboda wato rauni wanda yake na karfin jiki wa yamta illahawa wato yana hawan bayan wargi wa ya atadduhu yana kilga cewa wargi auda'a shine mafi laushin ma yaftarshul muhtarish abinda ne shimfiɗa ke shimfiɗawa ma'ana ya ɗauki cewa kawai wargi shine mafi laushi ma'ana mafi daɗaɗa rayuwa shine yace wa ya atadduhu yana kilga wato wargi auda'a cewa shine mafi laushin ma yaftarshul muhtarish abinda ne shimfiɗa ke shimfiɗawa walantaha yace bai hanu ba yake cewa lam yahbi shay ba wato bai ji tsoron hurhura allazi wanda mara a nujumahu zullubbi ma'abucin hankali bai taɓa ganin nujumahu wato bayyanar hurhura a kansa ko a gemanyarsa illa duhe shi face sai an imautar da shi da zarar mutum ya ganta ya diba madibi ya ganta ta fara fitowa to fa zai imauta ya san da cewa yanzu ba da bace ba fa lokaci fa ya kusa shi ya sa suke kiranta a alamun manu alamun mutuwa kamar yadda ne mutum mai wannan ashirya yake cewa ba da tilaka a alamun manu ne mazillata shine yace lam ya habi shayba bi ji tsoron hurhura allazi wadda ma ra'a nujumahu dhullubi ma abucin hankali bai taba ganin bayyanarta a jikinsa illa duhish face sai an dimautar da shi walanta ha yace bai hanu ba amma na hahun nuha game da abinda wato masu hankula wato suka hane shi lafazin annuha jam'i ne na nuhuya idan aka ce nuhu ya hankali ga yacin inna fi zalika la ayatin li ulil nuha yace walan taha bi tuqaqi ba amma nahahun nuha ga abinda masu hankula suka hane shi alhu game da aikata shi wala bala bi kula ba bi irdin kudisha wato da aibi wani bi irdin da wani da wani mutuncinsa kudisha wato wanda aka aibanta shi lafazin kudisha asali min alkhadishi ne alkhadishi ne yago an gane ko yago yago kuma nau'i ne wanda yake na aibi shine yace wala bala bi kulaba bi irdi yace da wani mutuncinsa kudisha wato da aka aibanta shi fa zaka in ma tafasuhu kallahu fa zaka yace me irin wannan hali da wannan dabi'a in mata in har ya sake ya mutu ba tare da ya tuba ba ya ce fasukan lahu ya ce Allah ya nisanta shi Allah ya wadan shi ma'ana Allah ya nisanta shi ga ya can fasukan da ashabi sa'ir ya ce wa in ya ish ya ce in ko ya rayu akan wannan hali da ɗabi'a ba tare da ya tuba ya daina ya ce udda ka Allah ya ish za a lissafa shi kamar ma bai rayu ba yana raye ma matacce ne ya ce la khaira fi mahayamrihin yace babu alkhairi kwata-kwata game da rayuwar mutum mutumin da nashiruhu wato kanshinsa ka nashir mayyiti ko kuma ka ce nashiruhu warinsa ka nashir mayyiti wato kamar warin matacce ne ba da ashirin nubish wanda aka tono shi daga ramin kabari bayan kwana goma da mutuwarsa mataccen da aka tono bayan kwana goma da mutuwa wani irin wari ne za a yi ya ce to la khaira fi mahaimrihim babu alkhairi kwata-kwata game da rayuwar mutumin da na shirhu wato kanshinsa ko kuma ka ce warinsa ya ce ka na shirin maitin kamar warin wato gawar mamaci ba da ashirin nubish wanda aka tono shi daga kabari bayan kwana goma da mutuwarsa ya ce wa habbaza ya ce kai can ya ce ya matukar so da ƙauna man irduhu ɗayyibin ga wanda mutuncinsa tsarkakekke ne ya roƙo na ƙayatarwa husnan saboda kyawu misla burdin rukish kwatancin wato bargo da aka zane shi ko ka ce misla burdin kwatancin gwado ko ka ce mayafi rukish wanda aka zane shi ya ce faƙul ka faɗa liman kad shaka hu zambuhu ga wanda zunubinsa ya kafin masa a zuciya ka ce da shi halakta ka hallaka ya miskinu ya kai kaskantacce autan ta in har baka zagi wannan zunubi naka da ya kafin maka lafazin shaka mina shauka ne a shauka kaya an gane ko a shauka kaya kenan shine shaka ya shuku shaukan shi ne ya ce kadi sha kahu zan buhu wato mutumin da zunubinsa ya kahun masa ya ce halakta ya miskinu ka ce ya ka halaka ya kai miskini autan ta in har baka zari wannan zunubi da ya kahun maka zarewar shi ne komawa zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da tuba au anan bi ma'ana illa an yace fa akhlisit taubata yace ka tsarkake tuba zuwa ga Ubangijinka ta imisli haminar haɗayar suni, da wannan tuba ne za ka goge wato kurakurai waɗanda suke baƙaƙe lut maƙadunu kish abinda tuntuna an riga an rubuta an tabbatar a cikin littafinka. Da wannan tuba ne wato za ka goge wannan laifi da aka rubuta aka tabbatar da shi a cikin girgamkinka. Ya ce wa ashirin nasa bi hulƙin rida. ka mu'amalanci jama'a da ɗabi'u waɗanda suke na gamsarwa wadari man ɗasha ka kyautata zama da wanda ya samu taɓuwar hankali wa mallan ya ish da ma wanda yake wato bai samu taɓuwar hankali wanda yake lafiyayye ma'ana da mai hankali da mahaukaci kowa ka kyautata zama da shi ya ce wa rish janahar hurri ka sanya gashi ga fuffiken ɗa in hassahu zamanuhu in har zamaninsa ya fige masa fuffiki ma'ana ɗa wanda yake da wadata zamani ya kewaya shi abin da yake da shi na wadata ya gushe ya talauci ya cin masa to ka yi ƙoƙari ka sanya ma fuffikensa wato gashi shine ya ce wa rish janahar hurri ka sanya gashi ga fuffiken ɗa in hassahu zamanuhu in har zamaninsa ya fige masa gashinsa la kana mallam ya yace duk wanda baya sanya gashi ga wanda zamani ya fige masa ya fuffike yace la kana kar Allah ya sa ya rayu shine yace la kana mallam ya ma'ana duk wanda baya taimaka ma jama'a kar Allah ya sa ya rayu yace wa anjidil mawtura zulmat ka taimaka ma wanda aka kashe masa ɗan uwa akan zalunci almautur min alwatir ne alwatir shine wato tarna neman shan fansa wanda aka kashe masa ɗan uwa bai sha fansa ba shine ake kiran shi almautura yace wa an ji almautura ka taimaka ma wanda aka kashe masa ɗan uwa zulman akan zalunci yace fa ina ajista an ijali in har ka kasa gabarin taimaka masa fastajish tara masa rundunar da za su taimaka masa fastajish wani minal jeshi ne ma'ana ka tara masa jama'a da za su taimaka masa ma'ana duk wani mabukaci in kana da halin taimakawa ka taimaka masa in ba ka da halin da za ka taimaka masa to ka sa waɗanda suke da halin taimakawa su taimaka masa saboda alhurmar da kake da ita a gunshi ya ce wani ash ya ce ka ɗaukaka izana da ka zuka buwatin ma'ana ka taso izana da ka zuka buwatin in har wato ma'abucin tuntuɓe wato ya kiraye ka cewa wani taimaka ya ce a saka filhashir bihi tantalish ya kusanta ya ce a taron alkiyama bihi tantalish da shi ne za ka ɗaukaka ya ce wani ash ka taso idza nada ka zuka wati in har ma'abucin tuntube ya kiraye ka ya ce wani taimaka ya ce a saka ya ce tabbas filhashari a taron kiyama bihi tanta ish da shi ne za ka ɗaukaka domin mi mazala sallallahu alaihi salama yake faɗa wa man yassara ala musirin yassara Allah lahu fi dunya wal akhirah sai ya ce wa haka ka asan musi yace karbi gidauniya ta gargadi fashrab yace ka sha wajul bi fadlatil kasi kai kyauta da sauran gidauniyar sauran shan da kai alamar a ga duk wanda yake da gishirwa shi ma ba shi ya sha yace wa haka ka asan nusi karbi gidauniya ta gargadi fashrab ka sha wajul kai baiwa bi fadlatil kasi da sauran da ya rage a cikin gidauniyar alamar a shi ga duk wanda ya kishirwa yake bukatar gargadi shi ma ba shi ya sha ala marwaicin na faɗa falamma faraga min mulkiyati wa qada insha da abiyati lokacin da ya gama wannan wa'azi nashi ne sanya kuka falamma faraga lokacin da ya gama min mulkiyatihi game da wannan kalmomi nashi masu sanya kuka wa qaba insha da abiyatihi ya cika rirawa baituttukansa na haba sabiyun qad shadana wa a'ral badana yace sai wani yaro qad shadana wanda ya warware ya zama matashi na haba sai ya zabura lafazin shadana mina shadi ne idan aka ce shadi shine bincilini ma'ana wanda ya warware yana kure-kure shine yace na haba sabiyun qad shadana wani yaro wanda ya riga ya zama bincilini ma'ana ya warware sai ya zabura ya miki wa a'ral badana sai ya tuɗe rigarsa wa qala sai yace ya bawi da hasati wal insati ya bawi da hasati wal insati ila al wasati yace ya ma'abuta hankulla wal insati ila al wasati ya ma'abuta sauraro ila al wasati wato izuwa gargadi lafazin alwasa jam'i ne na wasiya an gane ko wal insati ma'abuta sauraro ilal wasati zuwa gargadi yace kad wa aitumul inshada wa baqitumul irshada yace tabbas yace ya ku jama'a kun fa kiyaye wannan waka da aka rera muku wa baqitumul irshada kuma kun fahimci wannan shiryarsuwa da malamin muku faman nawa minkum an yaqbala wa yusliha almustaqbala falyubin bi birri an niyyati wa la ya'dila anni bi aqiyati yace faman nawa minkum duk wanda yake nufi daga cikin ku an yaqbala ya karbi wannan galgadi da aka yi masa wa yusliha almustaqbala ya inganta abinda zai abinda zai zo masa nan gaba na kwanukan rayuwa yace to falyubin bi birri an niyyati tun yanzu wato ya bayyana game da niyyar sabi birri game da yi kyautata mu an gane ku duk wanda yake da niyyar gyara ga wato a yanzu za mu gani shi ne yace fal yubin bi birri an niyyati ya bayyana an niyyatihi game da niyyar sabi birri wato ta hanyar shine kyautata mu kuma wala ya ajil anni bi aqiyati kar ya kauce ga barina bi aqiyati game da kyautar shi wala ya adil kar ya karkace ya kauce anni ga barina bi adiyatihi wato da kyautarsa sai ya ce fa wallazi ya alamu al asrara wa yabkiru al israra yace inna sirri la kama tarawna wa inna wajhi la yastawjibu as-sawna yace fa wallazi yace rantsuwa nake fa wallazi ya'lamu al-asrara rantsuwa nake da ubangijin da ke sanin asirrai ma'ana duk wani abu da bawa ya koyi sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bi innahu ya'lamu sirra wa akhfa innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli wa ya'lamu ma taktumun qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fi samawati wal ardi wa asirru qawlakum aw jaharu bi shine yace fa wallazi ya'lamu al-asrara rantsuwa nake da ubangijin da ke sanin wato asirrai wa ya gafirul israra kuma yake gafarta ma bawa naci akan ayyuka waɗanda suke na laifi ga ya can wallazi na idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون kuma ga ya can wa kanu yusirruna ala al-hinsi al-azim ga ya can kuma wa wa asarru wastakbaru istikbara shine yace wa yaghfiru al-israra ubangijin da ke gafarta ma bawan da ke nacewa akan aiki na zunubi yace inna sirri la kama rauna. lalle koyayyen lamari na kamar yadda kuke gani ne fa yace wa inna wajhi lalle fuskata ya ce la yastaujibu sauna wato tana wa inna wajhi ya ce lalle fuskata la yastaujibu sauna ya ce lalle ne ta cancanci a kiyaye ta ya ce fa a inuni ruziktumul auna ya ce ku taimaka mun ya ku jama'a ruziktumul auna Allah ya azurta ku da taimakawa qala sai yake faɗa fa akaza shayku fi ma ya adifu alaihi alquluba wayusanni lahul matluba wato dattijo wannan malami wato sai ya haɗu fi ma ya haɗifu alaihin kuluba game da abin da zai karkato zukatan jama'a a kansa wayusanni lahul matluba ya sauƙaƙa masa almatluba abin nemansa hatta ambaɗa hafuruhu har aka kai lokacin da shi wannan malami ya ƙulƙulo da idan ya kulkulo da wato ruwa na hafuruhu ramunsa hatta an baɗa hafuruhu har ya sa ramunsa wato ya kulkulo da ruwa wa ashau shaba kafuruhu haƙonsa wato yayi ciyawa lafazin wa ashawshaba min al-ushb ne idan aka ce ushb tsanwar ciyawa wa ashawshaba qafruhu ya sanya fakonsa wato yayi ciyawa falamma an tari alkisu in sadaka yamisu wa ya hamadu tinnisa lokacin da shi wato lokacin da falamma an tari alkisu lokacin da jikar wannan yaro ta cika da kuɗi in sadaka yaro sai ya zari ya fita da maza yamisu yana takama wa ya hamadu tinnisa yana yaba ma birnin tinnisa yana gode mata ولم يهل للشيخ المقام ولم يهل للشيخ المقام بعد من صاع الغلام yace walam ya hadu li shekhul muqam zama ci gaba da zama yace bai dadada ba wato ga wannan dattijo ga wannan malami ba da man sa'al gulam wato bayan yaro wato ya sulala ya tafi ai ta zama bata same shi ba shine yace walam ya halu li shaykhil muqam zama bai dakata ba ga wannan malami ba da mansa al-gulamu bayan wato yaro ya fice ya tafi faskar fa'al aini bi du'ai thumma nahana hawalin kifai a lokacin nan shi malamin sai ya nemi shi dattijan sai ya nemi cewa jama'a su daga hannu bi du'ai game da addu'a ma'ana za a yi addu'a wa'azi ya kare sun manaha na hawa linkifa sannan sai ya nufaci wajen alinkifa komawarsa. ƙalar rawi marwaicin ke faɗa fartahatu ila an a ajumahu wa a hulla mutarjamahu yake cewa fartahatu ya ce sai na bege ila an a ajumahu zuwa da naka jarraba shi na san wane ne wa a hulla mutarjamahu wato dan kuma wato shine na gane hakikalin lamarinsa ma'ana koyayyen lamarinsa in gane wane ne kuma menene ne yake nufi shine yace wa a hulla mutarjamahu yace dan na na bayyana mutarjamahu shine hakikalin lamarinsa fatabi'tuhu wa huwa yashtaddu fi samtihi wa la yaftuqu ratka samtihi ya ce fata bi tuhu sai na bi shi wa huwa ya shtaddu yana gaggawa fi samtihi a kan hanyarsa wala ya fituku baya barka ratka samtihi wato shi ne ɗinkewar samtihi kawaicinsa ma'ana baya magana lafazin alfatuku shi ne barka abu tsaga shi arratku kuma shi ne haɗewarsa ga ya can awalam yaran ladina kafaru anna samawati wal arda kana taratkan fa fataqna huma shine yace wala yaftuku baya barka ratqa samtihi wato shine hadewar samtihi kawaicin sa ma'ana kalma ɗaya baya yi falamma amila al mufaji lokacin da ya amince ma mai mamaya wa amkana tanaji ganawa ta tabbata lafata ji da hu ilayya sai ya waiwayo sai ya juyo wuyansa ilayya zuwa gare ni ji ga ya can fi ji da ha hablun min masar lafata ji da hu ilayya sai ya waiwayo da wuyansa ilayya zuwa gare ni wa sallama taslimal bashashati alayya yayi sallama yayi yayi sallama irin sallama ta sakin fuska da walwala wato gare ni sun makara sannan sai ya ci araka ara yake cewa arakaka arakaka zuka araka arakaka zaka'u zaka shuwaidin yace yanzu kaifin hankalin wannan dan buncini shin ya kayatar da kai arakaka zaka'u zaka shuwaidin shin yanzu kaifin hankalin wannan dan bincilimi ya kayatar da kai lafazin shuwaidin tasgir ne na shadin shadin shine bincilimi an gane ko fakultu sai na ce masa i wal mu'minil muhaymin yace kwarai kwa rantsuwa nake da sarki al mu'min mai gasgata bayansa al muhaymin wanda yake maga asirin kowa shine Allah subhanahu wa ta'ala kalima ta i dama wannan larabci ce i kamar yadda a hausa ba a jirkita ta ba wani abu kaza haka ne sai ka ce i ga ya can wa yastanbiquna fa ahqul hu qul i wa rabbi innahu lahaq shine yace masa araqaka zaka'u zaka shuwaili shin yanzu kaifin hankalin wannan dan bincilimi ya kayatar da kai fa qultu sai nace masa i kwarai wal mu'minil muhaimin rantsuwa nake da sarki mai gaskata bayinsa mai gaskata manzanni al muhaimin wanda yake maga asirin kowa wanda mai koyuwa ba ta koyuwa gare shi qala sai ya faɗa sai ya ce innahu matasawuji wa mukhriji durri min al-luji yace wannan yaro da kake gani wato dan Abu Zaid ne na birnin Saruja shine fa mai tsa mai zaƙulo gwalagulai daga cikin zurfin teku wa mukhriji durri min al-luji shine fa mai fitar da gwalagulai daga cikin zurfin teku yanzu shi yaron shine fa ya tashi wai tattara wannan kudade ba tashi bai kai tsaye ya tube riga kuma ya ce a yanzu za mu ga wanda wanda ya karɓi wannan wa'azi kenan kaga wanda bai karɓa dole mutum ya bada fa qultu sai na ce masa ashhadu innaka la shajaratu innaka la shajaratu samarati wa shuwazu shararati yace wallahi ina shaidawa ina tabbatarwa lalle kai ne itaciyar 'ya'yan itacensa washuwazu sharratihi kuma kai ne tacacciyar wuta ta tartsatsinsa duk wani karen wuta nashi da yake kulluwa asali daga wutar ka ce lafazin sharar ga ce inna hatar ni bi shararin kalkasar shuwazu shine tacacciyar wuta wadda ba ta hayaki yursalu alaikuma shuwazu min narin wa nuhasun balatan tasira fa saddaka kahanati sai ya gaskata wato tsinkayena wasta hasana ibanati wato ya kyautata ibanati wato bayyana bayyana wata sun makala sannan sai ya ce hallaka fifti darin baiti linatana za a kasar kumaiti shin ko za ka bi ni mu yi maza mu je gida domin mu ba juna gidauniya ta giya linatana za a don mu ma juna kyautar wato kasar kumaiti wato gidauniya ta giya faƙultu lahu sai na ce masa wai kai canka kai can hallakarka idan aka lafazin wai haq akan yi amfani da ita ga wanda ake ji masa tsoron hallaka shine ya ce wai haq kai canka a ta'amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum yanzu kwa dinga umarnin mutane da kyakkyawan aiki kuma kuna barin kawunan ku fabtarar tirara mutabahikin wato sai ya yi mulmushi irin mulmushin mai dariya ta da gangan wa marra gaira mumahikin ya wuce ya tafi ba tare da yana mai jayayya da ni thumma bada lahu an taraja ilayya sannan sai ya bayyana gare shi na cewa ya dawo gare ni sai ya dawo wa qala hafazha anni wa alayya yace kiyaye ta wannan gargadi anni daga guna wa alayya kuma ka kiyaye a kaina kar ka faɗa ma kowa isrin bi sirfin rahi an kalla asa wa rawwihi kalba wa la taktalim wa kulli man la maka fi ma bihi tadfa'u an kal hamma qad qad qad yace isrif ka juyar da al'asa baƙin ciki da ɓacin rai da damuwa an ka gabarinka bisirfin rahi da tacacciyar giya ya ce isrif ka juyar da al'asa baƙin ciki da damuwa an ka gabarinka bisirfin asa game da shan tacacciyar giya al'asa ga ya can fa kai ba asa ala ƙaunin kafirai sai ya ce wa rawuhin kalba ka hutatar da zuciyarka game da shan giya ya ce wala taktaɗin karkarin ga bakin ciki kana nuna damuwa ya ce wa kulka faɗa liman lamaka ga duk wanda ya zarge ka ya aibanta ka ya kushe ka fi ma bihi talfa'u an hamma game da abin da da shi ne kake ije ma kanka bakin ciki da ɓacin rai da damuwa ka ce da shi kadka ya ishe ka da Allah abin da kake faɗa itta'im koma ka shiga sha'aninka duk wanda ya zarge ka game da abin da kake ije ma kanka bakin ciki da damuwa da shi ya ce ka ce masa kadka ya ishe ka abin da kake faɗa da Allah ya isa ita in koma shiga sha'aninka tun maƙala sannan sai ya faɗa sai ya ce amma ana fasa an ɗariku ila haisu astabihu wa agatabe wa idza kunta la tashabu wa la tulaimu man yadrabu ya ce masa amma ana sanadi ni a yanzu fasa an ɗaliku da sannu zan tafi ila haisu astabihu zuwa gunda zan yi shan safiya wa agtabidu in yi sha kuma wanda yake na yamma idan aka ce al-istiba shine sha na lokacin safiya al-ittiba sha na lokacin yamma don haka abinda ake sha a lokacin safiya ake kiran shi as-sahur wanda ake sha a lokacin yamma ake kiran shi algabu sai ya ce wa'i za kunta la ta sahabu in har ba za ka abuce ni ba mu tafi ya ce to wala tula'imu man ya rabu ya ce karka ya ce wa'i za kunta la ta sahabu ya ce in har ka kasance ba za ka abuce ni ba wala tula'imu kuma ba za ka ba da haɗin kai da man ya rabu wanda ke faranta zuciyarsa game da shan giya ya ce faraska libi rafiqin ya ce kai ba abokin tafiya ta ba ne wala ɗariƙo ka libi ɗariƙin kuma hanyar ka ba ta ba ce ya ce fa kalli sabili ya ce ka bar mun hanya ta ma'ana ka fita daga sha'anina walakin ya ce ka karkace gabanina wala tunakkir anni wala tunakkim ya ce masa wato karkarin ga bincike na ma'ana karkarin ga bincike game da lamarina ka je ka shiga sha'aninka lafazin wala tunakir da lafazin tunakir dukkan su mutaradifa ne a wajen ma'ana at-tanqir da at-tanqir shine wato bincike ka ringa bin diddigin mutum shine yace fa khalli sabili ka bar ka fita daga hanya ta ma'ana ka fita daga sha'anina wa nakib yace ka karkace ga ya can wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati an sirai lanakibu yace wala tunakir anni wala tunakir wato karkarin ga bincike na kana rahoto na thumma walla mudbiran wa lam yu'akkil sannan sai ya juya baya wa lam yu'akkil yace bai dawo ba qala al haris ibn hammam al haris kan hammam yake fada falta harutu wajidan indan ilaki ya ce sai na ƙonu da bege wutar bege indan ilakihi lokacin da ya tafiyarsa ya ce wa wadi tulaulan ulakihi na yi burin ina ma daman ma a ce ban haɗu da shi ba nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai ko kafin haka dama ai ya maimaito a baya duk lokacin da aka samu mara wa'azi ne yake kamar yadda makama ta farko wa'azi ne ta sha ɗaya wa'azi ne ta ashirin da ɗaya wa'azi ne ta talatin da ɗaya wa'azi ne haka ita wannan ta arba'in da ɗaya ita ma wa'azi ne اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك